إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na al-Muharram hijira shekara 1445 wanda ya dace da tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku a ƙarshen dai karatunmu ina ga ishirin da biyar ga watan zulƙada shi kusan dai wata biyu ko wata sati takwas a yau insha Allah cikin littafin na siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kambara ya zuwa harama wanda muhammad nasiruddin albani ya wallafa muna cikin darasi yau za mu darasi na 21 darasi na 21 cikin littafin fasal darasin muna ƙarshe muna cikin sharhi ko bayani ƙalƙashin lissa minna mallami taganda bil qur'an bai tare da mu wanda bai rera al-qur'ani ma'ana ƙur'ani karatun shi ana buƙatar a rera a gyara yadda zai daɗi wanda shi ne muhimmancin maganar baban rera alƙur'ani a misali cewa za ka iya karantawa alhamdulillahi الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا zuwa da ƙarshe na ɗaya mazu ɗaya daidai da wanda zai rera alhamdulillah lalari an zana ala abdihi likita ba walam ya ji allahu iwaja ƙayyiman lindir ba san shadida zuwa ƙarshe dai kenan ba a gama rerawa ita ake so a wani ana son rera alƙur'ani a ji daɗin murya kai ka ji kwaje da wani bakin da abin da allah ya baka na murya kenan ka ji yadda wani sauti kyakkyawa alƙashin wani albani da mawanna ya yi bayani wancan a takaice matakaita don muna cikin sharhi ma'anar abin da albani da mawanna yake so ya yi bayani wannan ruwaya da ya kawo ta ce abu dawo da ya roto wannan hadisi da haƙi shi ne cikin malamai na zamanin shi na shek abdulkadir anna'ud ya yi kamar ɗan shagube ko suka ga albani rahimahullah wanda ƙa'ida ta malaman hadisi don hadisin da imamul bukhari ya ruto ko musulun ya ruto ko da ya zo a wasu wurin sabu sunan ko da sun karu waye ka ce matinar rawahu abu dawud ko turmus ko nisa kabin mata ko sauransu ne suna ga kama akwai na ƙasa da kuskure matuƙa ruwa da buhari ya kawo musulmi ya kawo kenan wannan ne shi kaɗan shagube ga albani da mawalla shi ne duwan dogon bayan da ya muka ta yi darasinmu na ƙarshe iya so ya bayanar da cewa ruwayar abin da ya sa ya san da waccan ruwaya ba jahilci ba ne ya ce ko da jahilci ne shekara wajen ashirin da ya kamata a ce ya fahimci mas'ala ya ka dalili ruwayar waccan ta wadda ce imam bukhari ya rota wanda ya yi bayani akan asalin maganar da wanda abu asim al-gahak wanda cikin ruwatikin ya ce shi ne kuskuren kawo ruwayar da isnadin daga ibn jurai zuwa ga abu huraira sai ya kawo lafazin malami taganna ya ce alhali duka ruwayoyin ya zo da kasikata da dama sun zo da ruwayar daga ibn jurai saɓanin abu asim duk sun zo da lafazin da ba wannan ba na malami taganna da ƙwar'ani da haka yana shi ta wannan ruwaya wadda suke ishara bai kawo ta ba ba da gangan bai kawo da duk da imam bukhari ya kawo ta tsaron wurare amma iya cikin hadisi shar a ka'idar malaman hadisi shika ya saba masa kai wannan shine ya ta duk bayanin da yake kan wannan magana ce dai yanzu anan da za mu hara shi ne albani na mawalla sai ya kawo ya ce wa ya kulu nan za mu tashi kundi ba a saman nasi sai albani ya ce wa ya kulu ما أذن الله لشيء ما أذن وفي لفظ كأذنه للنبي حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به abin da yake ruwayar lafazin da albani ke magana shine ya tabbata ba mananta ganin da ƙorani ba duk da wancan ya inganta ta wancan ruwaya ta abu dawud amma ta hanyar da shi abu azir ya kawo a sanar imam bukhari ita ce albani ke magana wannan hanya ba ta da inganci hadisi da shar ta wancan bangaren da imam bukhari ya rubuto amma wannan lafazin ta shi ne imam bukhari ya rubuto ko su ne to wannan lafazin da yake zai kawo maka shi a rubutu sai ka maka shi a nan amma kuma cewa ya kawo maka lafazin da cewa imam bukhari ya rubuto a wannan hanya wannan shi ya ba wani matsala kuma hakan ne suka zo cikin sun kawo da fuskanta da ba cikin sunan bukhari da suka kawo wanda suka kawo gaskiya magana kuma shi ne mahi tabbata a ƙa'ida malaman hadisi duk da cewa ta mai inganta amma a hanya ta imata abu dawud da haƙi to shi ne ana abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adina Allah wa shay ma adina ko ka adani da nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala bai shurari ba wani abu daga cikin maganar mutane kamar ma'adina ko ka'adani kamar yadda yake shuraren annabi wajen sun kudu kyakkyawar murya kawai kenan Allah iya son ya ci kyakkyawar murya ko rera murya da alkurani magana kenan a lokacin cewa sun tarannu kenan Allah iya son tarannu kyakkyawan gumza ko sauti na alkurani wannan shine magana kenan yace ya kara bayanta ta ganna bil qur'ani ya rinka waka waka waka alkurani ya ji har bini kuma yana bayyanawa kina kwaye na kakantar da kai Allah subhanahu wataala iya san kyauta da murya da qur'ani a da murya a gyara murya kun shi malama kana kin cikin ayatace annabi sallallahu alaihi ya ce qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wannan ruwa bukhari ka ta muslim ya kawo yace ruwaya ta gaba da ya ga maka waya annabi sallallahu alaihi wanda ayatace ya ga daya cikin sahabbai wannan maganar وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت, لحبرت لك تحبيرا النبي صلى الله عليه وسلم كما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه nan me annabi yana yawo cikin dare iya bin gidan sahabbai masallaci da kaman ran gadi da yake cikin dare sai bayan sun gamu da sai yake ce mai Abu Musa al-Ash'ari law ra'aytani ana astami da karatu al-bariya inda ka ganni lokacin da nazo ina shuraran karatunka al-bariha dare wanda wuce nace billahi dare wanda dare ne ko ta amsa amsa da yushe mara ta ma'alƙacin a ce kalmar larabaci da ke fasaha na ce maka na albariya kurta ka ba albariya na ce albariya ka san dare wanda yake bi mana yau shi ne albariya dare wanda yake bi mana yau shi ne ya ce daren jiya daren jiya inda ka danni lokacin da nake jin karatunka sai mai sautar ya tsaya kwarai ya shugaba karatun shi da kyau yake mai yabo cewa da kuti ta mizmara mi mazamir ali dawud an baka na musamman amma an baka sauti asalin mizmar abin ganga ko abin kibi abin da ake waka da shi sannan an kashe kafa kanan an baka wata sauti mai daɗi irin wanda aka ba ali dawud an ce ali fulan iya ɗaukar wani da kai shi ba kai wa yarda shi ba an baka sauti kyakkyawa irin wanda aka ba annabi dawuda alaihissalam sai annabi dawuda allah ba shi sauti kyakkyawa wanda kowa na shaurare hatta da dabbobi tsuntsaye suna shaurare Allah ba shi sauti cikin annabi dawo shi na annabi ke ba Abu Ash'ari kwarai Allah ya baka murya kyakkyawa mai dadi murya mai dadi irin wanda aka ba annabi dawo jin haka Abu Musa Ash'ari ke cewa law alimtu makanaka la habartu laka tahajjuran kamar kace wannan wannan kadan ma kaji rasul kadan ma kaji kadan ma kaji inda haddasar kana nan kana so ka shurara ai da na ƙara marira shi na ƙara kirta sama da bayan da kashi shi gane wanda ya yi ne mafi san fada inda hannun yasa annabi ya ji kwanan ce sautin zai gyara sama da haka inda kashi ganin ba a cewa wai kamar wani ya gaci a wai annabi ya yi ne mutu a gani a abu musa nan ba magana wasu tare ba iya so gyara annabi annabi ka so ya abu annabi ne yake so ya yi isa ma abin da annabi ka jin daɗin shi annabi zai gyara wa ta ce inda na san kana nan da na rera shi rerawa sama da wata kai don ka kawo ruwa ya dogara kan cewa kana iya kira ta ji daɗi na ce kai mai daɗin kira ne shi nan annabi da yake magana kuma shi ne yake yi don annabi ji daɗin abin da ya karanta nan ba magana mishi ikhlas kan magana kaga nan dai meye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi abu musul ash'ari akan magana ta daɗin murya da Allah ba shi kuma tabbas ana ba Allah haka Allah ba shi wannan abin sai alfatawa ala liman budi ga liman ana budi liman yana karatu sai karatu ya tauri to kenan a sunna an sunnanta idan karatu ya tsaya mai liman a bude mushi kai ji haushin mai budewa kuma ka a bar shi ka zuwa iya gawa nan suna ta tabbatar da haka labin da ake cewa yadda malamai ke tsara ma'aikata ta ƙiƙin maganar ba kurin ba liman iya karatu kurin 'yan tsayawa kaɗan iyawa tarihin wani adaban ko maimaita aya nuci gangan kurin kakacira kai yana ana samun kuskure da dama cikin mamu daman bale ya san wurin iyayi iya bai shi daga ya cik sai cika babban iya ɗan tsayawa gulmashi zai ɗan gulmashi kun dokar zai yi abin da ce hanya da ake wa maliman budi imma ya tsallake wani wuri ya wuce da kuskuren bai dawo ba ko kuwa ya karanta ya komo ya je ya zo kina an gane ta tauhidi ko ko tsaya cak an gano iya jiran budi sana hanya uku ce ake wa liman budi kanta ya tsallake kuskure ya kuskure ya wuce a tana mushi idan wake na kanshi amma don maimaita yakan yi liman ya maimaita aya wani lokaci na jaka maimaita aya maimaita aya ya iya maimaita aya wannan ba wani abu da maimaita aya amma an gano ya je ya zo ya je ya zo wanda ya kamata kisa na alamun na magana balabai wai wani ne yake karanta surutar nu inna arsalna nuhan ila qaumi aka jima ya maida inna arsalna nuhan ila qaumi da yana ku can akwai wani mutumin daji iya jan mutum yace idza arsaltu nuhum fa aba farsulu ghayru ko akidu yake kaga ma'ana na sanu lagami ma'ana mun akidu zuwa ga mutanen shi an yi da buce kai ko akidu har ya waje wani ko akidu yake ai ai wani ma kawai da suka ta a takaice dai kenan a liman ya ji ya zo ko ko ya tsaya can ya buƙaci hudi ya buɗe mishi wannan shi ne kenan abinda yake na wasu wannan abin yasa wasu gaugawa wasu limamai sun musu karfi su kan karmar sura dogon tsan da bukari manya masu wani kafin mai yawa su zuwa can ya karanta sama yadda dai mai yawa ɗan kudu musu shi ba sai an dage ba an ba da ya ce zo ce zo da ba bai zuba gane ba amma ka karka samun da kai tak da suka kasar baka kasar kasa za su zanga musu yin karanta karamin sura to kenan da a sunna ya tabbata a wa liman hudi akan inda ya tsaya ya ce wa sanna sallallahu alaihi wasallam alfatah ala al'imam iza lubisat alaihi qira'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a wa liman hudi in karatu ya rikice mishi ya yi ya kasa gaba faƙar salla salatan faƙara a fiha falubisa alai falaman tsara ƙala li ubai a sallaita ma'ana ƙal na'am ƙal fama mana aka an tafita alai wannan ruwa da abu dawo da ibn bali ta kasa bifin ga suka rutu annan sallar sallama wata rana ya yi wata sallah faƙara a fiya ya yi karatu ya yi karatu a wannan sallah falubisa alai sai ya abin ya ɗan rikice mishi a karatun ya rikice a nan annabi kan shi da salama manzo Allah kan shi karatun ya rikice falan mun sarraf dai ƙare sallah kenan ba a bushe buɗi ba hicin ubay bil qam ubay an sa ubay cikin qur'ani amma cikin masulmu da wahayi ma ubay da da mai shaida mai san ƙura'ayin gangari ya ɗauka daga cikin ubai iya da cikin annabi mai shaida sai annabi ce min shi cikin ubai a sallaita ma'ana ka yi sallah da mu ubai ka yi sallah tare da mu ya ce na ya ce fa mama na ka an tafata alami hana kamar mudi na tsaya kenan annabi ya yi bukata da ya mudi kenan akwai damar a buɗe ma lima a ci gaba a gyara mashi karatu a ci gaba wannan yawa idan ya karanta idan annabi sallallahu alaihi wasallam karatu ya to na ga wani liman daban babu wani wanda ya yi haka ina tana kwanan nan wani malami a Najeriya a sallar Idi ce suka fito da gashiya ya yi dan kuskure yan gargajiya suka mai ta ai kaza ga malami kuma sabon malami ne shi kullum kuskure da wake wannan wannan abin da ke wannan ga cikin sun kuma da masu bincike wani binciko wani zama ta bincike ya yi ɗauko ɗan kawala a kai ba wani ɗan kawala ɗan kawala ga bota iya sallah ya ji ma kuskuren da bota kera iya irin ga shi to mutum kuskure ne ga umar mu gaba da wallahi da kuka kira ta ɗan kawala shi ba ya buga ta ya buga kai an wuce ɗan kawala to ban yi bincike mu gani ba kuskure ba wanda ya gani su a tsawon lokaci a karatu wa'azin ƙasa na da yahuza ya karatu kuka to tsaya a muskamin bari wani ya hau ya kasa ya cika ya wani ya hau sai da mutum kusa ga wani gani suna ne kusa abin da wuri ya can cikin wani agaji wani hau ya cika birayi ya shi haka da ƙurari yake bana wannan mai sallah a saudiya ta da huzef a madina huzef cikin cikin sultan mulki kullum ka tafi fice mishi ya buga ya buga ya buga wallahi kullum ka tafi kewaye amma sultan mulki da baraka kuma huzef yi ba wancan wancan kan arabai sama arabai ya limanci a harin sama shi ne wanda ya kone jima har madina sama shekara arba'in ya limanci amma kudin su da mulkin zama ta wuri wallan masalakar su bana wannan zanzana to qur'ani ba abin da haka ne ba wani abu da wani abu da zagara kuna gyara a cikin bakon yace al-isti'azatu wa tafl wa tafl fi salat da tafl waswasa al-isti'azatu wa tafl neman tsari da tohi fisala a cin sallah ka yi tohi tuf suna tufin tuf tuf ka tuf tuf suna tufin ka yi tohi da dafa da wata wasa don maganin wasu wasu da ya dame ya halitta kenan a cikin sallah ka yi a uzubila mini shaitan rajim ka towa kuma wani kace a kayi tub ka magana ce ta gaba sun mutu tub ta ta kayi magana kamar ta ta a tohi in kai tub ka to hawai baka sallah kayi magana daga wanda wannan akwai matsala malamai sai magana kan shi don ka ce tub ba magana bace ba tub tohi ne kai tohi ne ko ta ko mace za ka sallah ka tub ba cewa wai kayi magana ne to wannan a takaice dai yin ka ko sabon ta maka halicci neman tsari da shedan kuma kayi tohi a cikin sallah ya tabbata mai hujja kan haka he kawo ruwa da imam muslim ya rubuta imam ahmad yace wa qala lahu usman bin abul as radiyallahu anhu usman bin abil as sukin shi ne mijin zainab ne mijin zainab ne tun ana jahiliya ya aru zainab tun kai musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya isar da da'awa a makka wasu sun amince su amince ba ya ce na san babanki bai karya amma ni ina nan kan addinin uwaye na takaruna me zama mu ta zamana a gidiya da zainab zainab da zainab ta zama tana gidan shi annabi iya da'awa ana kore shi iya gudu tana gidan kafin Allah bai hana ba shi addini ba bane ya kamata ba addini ba bane ya kamata kaza abin da su yake ake mana kora Allah bai haramta ba Allah bai haramta ba a lokacin nan arbi tsakanin musulmi da kawo da kawo a wancan zamanin ba haramta ba tana gidan tana gidan shi muna da nasa annabi din da awon da yake a maka ana wani gwagwarmar iya nan kan kafirci ta tana addinin addinin allah na musulunci tana bin babanta shi ya ce babanta bai kare amma bai bushe haka suke zamne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira iya kan kafircin shi iya kan kafircin shi aka zo ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tahi yakin badar da shi ya ka babanta da shi aka tafi badar kuma Allah ba da katari aka kama shi cikin kamanmu gashi a hannu kuma suke da suke da suke matsala ne suke shi ne gashi a hannu kuma zai kaba banta annaba Allah sun ci amma to an zo an dora fansa a ba da kuɗi kaza a yantar da ayantar da su sai ita zainab yanzu kenan mijinta iya ta hannun babanta iya tana makka shi mijinta ya iya an kama shi a madina wajen ya babanta kuma an ce ya mara fansa ta dauki sarkarta babu ta bata babu ta khadija bata khadija bata sarkar da babu ta bata khadija bata ta dauki sarkar ta bada sarkar ta a fanso mijinta ya komo gare ta shi da aka kai fansa ta ibn abul as manzo ya kalli wannan sarkar sai tana khadija sai ta sai tattata matar shi da khadija sai ce in kun so a ba da kamar a ƙauli guda kuna za mu ba ka a maida maka sakata amma kamar a ƙaulin gaji za ka maido mutiyata ka komo jina ya ce ya mace haka aka yi maido zai nan kiran bawan aka yi abu da yawa ƙarshe da allah allah mai katarin shirya daga baya ya musulunta ya gyara kusan haka ne in ba bayan hudaybiya ne Allah ya haramta arme tsakanin musulmi da kafirai ya sai abu da biya shekara ta shidda da hijira ta kuma aka haramta amma da halaka ne to wannan dai a takaice dai kenan saboda abin shine yake yanzu kenan ya shiga layi shi ma daga ba ya shiga layi ya zama cike musulmi yanzu ke bada labari wata rana ya ce sai ya ce ya rasulullah inna shaitan qad hala baini wa bain salati wa qira'ati yulabisu alai ita ya rasulallah shedan ya shiga tsakanina da sallata da kira'ata mana yin kijas inda yake sallar ta zama to shi a raka'a ta rawaki idan wasu wasu ya dame shi mun ce raka'a ta ina yake a ina yake kira'a ta rikice mishi bangaren sallah bangaren nawa aka yi a ina ake magana karatun kinan ya shiga rikici na wasu wasu inda yake damun da yawa cikin mutane shi ma abin ya same shi na gagarar jaji ya kawo iya neman maganin abin sai a nan faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ka shaitan yuƙalu lau shinzin fa'iza a hasastahu fata a wuzmin lamin watuful alaya tarif alasa قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi da yawa adam wannan jajan ga matsalar shi sai manzo sallallahu ce mishi wannan wani shedani ne wanda ake ma suna da khizib nan shine sunan da annabi a mata wannan shedani na khizib shedani ne shiga ya rikita sallah cikin malamin sunna iya kawo wani mai tambaya kan wai wata ce take hawa mata dogon bayani da jinil ashik jinin ashiq ce to shi abin da yake tambaya ba ba a ina aka samu wannan suna wayawa suna wani al'ashi wannan duk mahiya ɗan rukuya ta mu duk mahiya ta ɗan rukuya su shiga su fice bokanci daga rukuya su kawo sunayen a ina aka samu wannan ashiq mu ana aka yi wajen jini cata a nan jini cata kamar wani wajen jini cata wasu ne suke nan duk a wannan wata wadda suke fasar da wannan da kansu amma wannan annabi ya ambace shi da cewa kinzib sunan shi mata duk wannan wani wajen da mai sun jin ashir wai aljini ne wanda yake sha'awar mace kul hiya ar mace kuma tsaron mata shine wa al'ashir eh al'ashir Allah ke ce ko wani fitina ce daban ce aljini ne sha'awar mace jinsin shi daban za ta daban mata dole abin daban kuma fitina kuma ya ce ba wani alaƙa da mutum wajen zai sha'awar zai sha'awa ko wo mace sha'awar da yake waya ne kawai kun da ya ce abu ne na fitina ga mutane gurin amma wa abu suna ba da su kurin kakawa kan shi to amma wannan shaidan annabi ya masa suna da khinzu fa idza astastahu in kaji wani abu ya dame ka cikin sanan irin wasu wasu na ce fa ta'awuz billahi min ka nemi tsari Allah daga wannan shaidani a'uz billahi min shaitani kuma watful kayi tauhid ala ya sari hamdinka salasan su uku a uzu billahi min shaitan tub a uzu billahi min shaitan tub ka tuwa su uku tub ya taka tuka ya yi tuwa su uku usman ya ce fafa'atu zalika yadda annabi ya gama a abin ya zo mani sai yin ta'awuzi in tuwa su uku bangaren abin kenan ya ce kuma allah ya tahiyar min da wannan abu na samu lafiyar shi yan wannan da yawa balle masu yin tambayoyi mutane iya ana iya da yawa na wasu wasi sallata rikici ka rasa ma inda kake wa kasu manoci ma har ya kai da imani kwarai ne don samu da yawa kaga na abin ya samu sahabbai ma ba da yamma kenan sahabbai ma abin ya sami su wani annabi kuma ya bayyana wani abin hatta ga zai kai ma ga mas'ala ta imanin ka gaba daya to shi kan zai riya maka ma har ya kai ma wa Allah ma wa yi shi annabi cikin sai musulmi to duk wannan hanyoyi uku wanda cikin na ka suna abin dabar da sabu sunan ruwa ta inganta ibn abbas ke ja wasu wani zuci suka ce jama'a ta bai suka ce ya rasulullah kenan masu jajen ba mutum ɗaya bane suka ce ya rasulullah shedan kan raya mana wani abu a zakatanmu da mu hoto mu yi bayanin abin da yake zakatanmu ta gwanda mu kone mu zama gauni abu ƙarfi tuntun kusa mana abu kuna san tabbata ce za ka sarri imani shi ne zunzurutun imani kenan da abin hayar ke daman ka baka yi ba abin aikace abin ba ke daman ka imanin ya sa baka ba ba wasu wasan nan shi kaga wannan ya karantar da kai cewa ashe wasu wasan shi ɗan iya samun hasa ba ya samu hanya uku a nan sarasa mai karantar da sahabbai maganin irin wannan wasu wasi in ma wannan abin yi dame kanta a uzu billahi min shaitan tun ka tuwa su kuma nan a uzu billahi min shaitan rajim ko a uzu billahi samin ali min shaitan tun ka tuwa bangaren kan hagun su ko ta kanta su ta kuci huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim wannan nabi ya kanta da su a irin waswasi balan imani هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كرنت أقرأ سكن سي مسلم يا لفظا لون وفضل إن يزوم كان شيطاني كت آمنت بالله ورسله ورسله برسوله با رسل إيه ورسله آمنت بالله ورسله ya kore ma mutum wasuwasi hanyoyi kenan imma ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitan tubka tawasa uku ko ka karanta huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi shay'in alim ko amantu billahi wa rusulihi wannan balle abin da ke alaka da imani wannan sune hanyoyi da mutum zai rinka yi in wannan abin ya dame shi na kuma abu na karshe wannan wannan an tafi istikara malamai suke cewa hanyoyi wanda su kun ba karatu bane ba maganin wasuwasi in kai ta'awuzkin kai ira mana kai ira ka kawo ka hasa bin abu kana kana bin abu kana da dubulfan shi a kullun kai kun shi kana rama kada kana bin abu kana da dubulfan kana bin shi kana neman kana mai tsawo iya buga ba a da kai kawo da kai shi haka da daban ka kau da kai da shi Allah mun magana shi ɗaya kada shi ɗan bai rabuwa da mutum zai da kai jina ka ce tsakanin ɗan adam da shi ɗan wata kuma ana gugurmaya ce wata gugurmaya ce ake in ba ka bar duniya ka mutu ba a ɗauke maka rai bai da gana kai ba banka da wata gugurmaya mai ƙarfi ne da shi ɗan karfe ɗaya kun bai rabuwa da kai kuma duk matsayinka duk imaninka kai ma ke so shi shi ɗan ya sama mai imani sannan mace masa zaka salim da mani imanin shi ɗan ya haɗu masu imani damar dama dama kamar a ce mai aka ce mai harauta ne ya kamo ya kamo mai aka ce zomo ya sa cikin mawuyar riƙe wani zama na mahudan ya ƙare shi wani kare mana gaishe wani ya ce kan yanci ko sai ke nema wancan amma wani ya ƙare ya cikin mawuki kira shi ɗan dama lalatacci ɗan duniya ba ruwan shi ɗan ya ƙare da shi ɗan duniya har da ya gama gada ba ka shiga lalatacci amma wanda yake so kai mai imanin shi kai ke kwama ya kai masu a ciki kai mutum kai dangana kai masu ki jiki da ganin shi kenan kai tun da kana kaza kaza ne a a shaidan ba shi da gwani kun ba wani zai mace min gadin da yawa annabi adam in kalli annabi allah ne amma da bayan da ya zure shi shi ne kisa sanan na shahararra ta fatattar da abin imam ahmad bin hanbal wajen almajiran shi ta lokacin da bai lahiya ta rasuwa wanda an ji wata ruwa yana la la la suna mai kalmar shahada suna kanta mai kalmar shahada ya ta la la la hankalin sai tashi daga baya bayan ya samu ya ka hankalin sai ce imam kware hankalin mu ya tashi mun zo muna rakanta ma kalmar shahada amma kana la la ko ba'da ba'da kana kan baka wani kaɗe wani ka ya ce kalmar imani tana nan a zuciyata na san da ita ina ina kanta yace shi dan ne gito mini kaga ta futani ya amal futani ya amal ka tsira ka tsare mana ka tsere mini kamar a ce ka ka tsire gare ni na yi na kaza na yi kana maganin ka yace ikhfa adullah sai mataka imani a zuciyata bana kauce bana bana bana amince ma kicin ka kare kake wani shaidan ka bujirowa mutanen kwaya ta yi ba ta wani wata wani abulkadir da lai abulkadir ka tashi abulkadir daban da tijjani ku gani akwai mancin tijjani da abulkadir amma tijjani daban abulkadir daban amma tijjani bashi da shaida a wajen magabata na suna bashi da shaida kwarai ba malamin da ya mai shaida kan mutumin kirki ne babu cikin malaman suna magabata ba malamin da ya mai shaida ya dai da shi amma abulkadir jalal malaman sunna sun mai shaida su imamu zahabin gadi ba ta sai ibn taimiyya cikin fatawa sun gashi cikin layin mutanen kwarar salihan bayi abulkadir salihin bawa ne imamu zahabi ya mai shaida haka ibn taimiyya sun malaman sunna sun mai shaida iya cikin bayan hada na kwarai ta mu ganin abubuwan yan bayan da masoya ne ba ruwan shi da su tsarinsu ne so yadda aka ma ɗan fodiyo yau ɗan fodiyo ai yana ba ɗan fodiyo ko irin hatta da fulka da ya sunna ko amma duk da aka ɗan fodiyo ka je ka ga yadda aka juya yadda ake a kabarin shi sauran su ba shi ne Allah ya ga maka gumin wallah amma gumin ya ba labarin ce wata rana wani malami ya zo daga Saudiya sun ta ziyara kabari hubari na ɗan fodiyo kabari ya zo ziyara kabari yace malamin balaban da ya ga yadda ake kasan mun ba da ɗan fudiyo a sakwata an mamaki ne yanzu ke bautar kabar haka sai da sana wa bautar shi kabar ya tsarki bauta ake yi nake bauta ana roƙo ana kewa ana tawafi ana tabaruki ne ya ce ya faru kuma ce ya san da matsala ya ɗauki wani littafin fudiyo ya tsarki ta ɗan littafin fudiyo ne a kan maganar kabari ya ce ya ɗauki littafin na sa aljuna ji kuma ji kuma kuma kiciya yanzu sa littafin aljuna da makare ziyara ita sai bala mai kiciya ka ita wani mutumin da ina girma shi ma gaskiya ce ya wada kaina gumi ya ce iya na aure shi sai dulutan shi ci karanta abin da hudu diba diba tare mu Allah Allah ji kanshi wani malaman ke sai imamu shafi ramu Allah imamu shafi ramu Allah yau kabarin imamu shafi iya masar a masar yau imamu shafi zaka ce wani malamin da liga ne wasu imamu shafi kuma malamin suna ko amma kabarin shi mafiya sun kai inda ake tawafi har ta kadar da aka da wani wani da wani mission da aka tashi he ka je ka yi letter akwai yan cikin zama ta ci da addini tana nan ta ci da addini a wurin an yi wurin kamar babbare an gaje ka takarda ya shehu ka zo gida na na mada wani a bakar ka kawai ka sin ina da matsala kaza ta mata ta ta rayuwa da kai wannan kai wakai letter wa waka wa amma shi amma shafi letter wa waya ya ka ya lahirawa zaka aka cika mutum gaba da ka sana fotel ana fotel post wallahi ka ne kai je wata kowa ka ba su kudin eh a jewa kabarin shehu ka zo gida na kamar agaji yau ya na masa Imam Shafi'i ne shi yayi ka kenan bai alaƙa da abu ba shi alaƙa kwata-kwata da wannan abu kenan amma mabiya sun yi ma bai alaƙa da abu to shi ma kenan ɗan fodiyo haka ne yadda kenan abu sun yi mana abulƙadir muna magana abu sai gani abulƙadir jelen cikin na ganin ta wannan na ibn qayyim ya kawo ran bai labari na wannan a takaice dai cika ibn kayyim cika labarin amma abdul qadir cikin irin jarraba da ya samu iya cikin tahiya ku ya ce he ga haske fa aka ce aka ce ce ai na ga wallahi ne mai magana an ga hurta maka an ga hurta maka kuma haske ne gudun da haske gurin eh a shi kan kare ba ake ne kuma kenan shi aka da yake kenan mai layi ya zama asumi shi kenan ya zama aljanna mai ya shahada malamin sa addini ce kai ya kake adula ce shedan ne duk ya mai ta'awuzin da ya mace ce shedan ne hatta ya fita bayan mawalla wanda suna kawo yan riga suna kawo zuka kan ce ai shi ma waya ne ya tabbatar da gasa cikin fatawa na shi iya kawo misalin shedan yadda yake shiga ta mutanen kwarai yaudar mutane ya kama misalin yan rodiyo kai ma ibn taymiya cikin fatawa yace kama misalin wani yake ce mashi ya shiga wani hali sai ya kira ibn taymiya a wani wuri ko ya ibn taymiya zo shi dan ne ibn taymiya bari mun kariya shi dan ne anan cikar yan shi arabu taymiya iya ka misali ne yana shi dan ke shiga yake canzawa shiga mutanen kwarai da mutane yanzu ka ga da wanda ga ibn taymiya ma ya hadatta a yi istigasa da shi musamman da gangamin da ko menene shi kuma ya ka misalai ne ne ne mutane shi dan ya shiga ka kira wani kun ga wani ya zo kaman mutumin ne sai masu masu kaina wace waliyi wani sai yanzu ko ba maki ga wani abu ba maki shi ɗin yanzu ya dare ka ya shi alƙalin ka ga wani yanzu ho shi wallahi ana kina wani kakka kina wani kakka wani kadama an ma gani ne shi mai shi ɗani ne kullum shi ɗani ne iya kabarin zai zo kare ka to kaka ce mai tabi an ma gani ne shi mai shi ɗani ne shi mai tabi suna kawo kakka in karin an ganin an gani amma shi ɗani ne ba wannan malamin ba ne ba shi ɗan dai matar da kaga ƙarin dirmiya cikin cikin matakwar a takaice dai wannan mas'ala ta ta'awuzi ga shaidan sai mai tayi Allah kare daga sharrin shi sai a ruku magana ta ruku'i a cikin sallah kan matsalin ta mu dai ya karanta da mu da sallah ne ta annaba aikaci sai albani rahimahullah ke cewa sun makana sallallahu alaihi wasallam iza faraga min alqira'ati sakata sakataka ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الاستفتاح فكبر وركع يتعنون صلى الله عليه وسلم إذا فرق من القراءة إن قال القراءة صلى قبالا سكت سكتة سيشو الشو nan akwai matsala da na maganar liman ya shuru bayan karatun fatiha bayan iya annabi iya kara iya shuru bayan karatun fatiha akwai ruwaya cikin sunan abi dawud cikin asabu sunan wanda wannan ruwaya asali ruwaya da ba ta da inganci lafazin bayan fatiha wannan shine rikicin da ake yi wajen masu ganin wajibi mamu ya karanta fatiha ta kitab a cikin sallah wani iya rikici da mai rikicin shi da yawa ganin akwai manyan malamai irin su bin ba su sun suna ga wajibi ka karanta fatiha a bayan ne to sun suke kawo da wannan magana to a ina za karanta ta sai su kawo inda liman ke sakata inda yake wani ɗan shurukin shi kuma wannan shurukin babu inda babu limamin da zai shiga ka fatiha ƙare duk masu ta ma alkaɗanci hatta bin badar Allah ya tabbatar da ruwayar da ta kawo a yi shuru bayan fatiha ba ta da inganci don wani ya mai tambaya cikin fatawar na shi ranar wata fatawar shi da wani cikin almajirai da ya kawo maganar karanta fatiha a bayan liman cato ai ya karanta inda yake yin bayan fatiha ce ya imam ai wannan kira'a wannan suka ta bata da inganci ce bata inganta ba amma ya shiru a nan za ka yi tsari ta to bishi wuce ma bishi bai kai ta shi kuna ma baka dole ka fatiha da suka ta jikin ta gawata musu shi na bayar ba suka ta a bayan albanin mawalla ya ka dalilai wanda suke cewa in dai من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة cewa can wannan ruwa cikin da yake gane ruwa da annabi sallallahu alaihi ke magana cewa da wani yaji wani iya karatu yace wai karatu a bayana yace ni ne rasulullahi ce kakkai karatu bayana sai an fata da kitabu ce don babu sallah bane ba shi da fatiha wannan hadisi shine rikicin masu cewa dole kan fatiha shin albanin mawalla ka kuma karuwa ta Abu Hurairah ce wannan abin ya sake kasancewa annabi ya tsawatarwa ya ce fanta da sa'ad karatu harba ya ce abu da ce daga nan annabi sabai suka fara karatu bayan nasu da salama fi ma jiha inda yake bayyana daga nan annabi ya rihe to duk kawo to dinnan ga ruwaya wata ta ibn taymiya ta imam malik ta mata da ruwaya ta cewa rikicin da ake da bai bai fatiya bai da sallah to annabi ya ce wanda yake da liman karatun liman karatun shi kaka huta can kuma gashi ruwa cikin sai musulun ga nasu qur'ani wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu kada kun tara muku ku yi shuru ku shurara nasu qur'ani ana kanta qur'ani to ana kanta kan gashi gashi gashi kana kai can ga nasu cikin sai musulun annan salatu muke cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu cikin sai musulun nasi karara in wuce annabta an samu ku neman don ku yi koyi da shi da haka idan yi karatu in yi kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku shi kaɗin rigima ta rage nan magana da yake nan ta karatun fatiha a bayan liman magana mai inganci ba ɗora maka ba inda yake bayyana wa ibada karban nake ce ibada ka ka shurara haka Allah ka shurara shine aikin ka kuma na shurara ka ta kai maka kanka ce inda yake yake a shuru a kalce sai ma haka yi to kenan shuru wajen ruwaya da ta kanu salasalama yana yin shuru a bayan fasiha ba ta da inganci ina tun da jimawa warkwarkun abin da a watan wajen katar bindus wani cikin malamin sunna tana shi nake zargi mutum ya ce maka za ka liwa ba bakan da ba rubuce malamin sunna na malamin yanzu sai wani cikin fahimtar sunna ya mun tambaya shi malamin iya shuru ba ne ma iya shugaban fatiya shuru yake yi daga ba da shi karatun sai shi wancan nan waye mu tambaya me matsalar shi wannan matsayin shuru da ake yi bayan liman bayan karanta fatiya da ci a'a na ga dai wani iya amma shi me yin kauli zan tambaye shi zan ce yawa na mai tambaya na ji akwai wani mu tambaya kan shuru da kake yi bayan fatiya a yanzu karatu ya ce hadisi ne suna guda hadisi ne kawo shi ne ta yi ta kai wani shi hadisi ne akwai ruwaya ta shi kenan kuna nuna karatu cikin tsawon muna ne na galaba na ce shi ruba liman bida a cikin tutu kwanan ta bida a cikin ta kuma bida a cikin sama to da ne kuma ce ma ce muna hadisi a lokacin hankali na kawo asali na kuma cikin suna abi dawo ruwayar ta zo ita ma ruwayar ita ruwayar ba ta kawo ba maganar da a karanta fatiha ta kata ba a karanta fatiha to amma ruwaya ya kan duka sai suka hada ba su uku amma duka ba ɗaya mai inganci yace kuma an ma inganta Imam al-Khattabi sun tabbata na barka Imam al-Khattabi shine yayi fasara cewa shuru da manzon Allah yake ba Fatiha dan ma su karanta Fatiha ba hadisi bai kama kana cikin hadisi ya kama kana da shuru kuma ta Imam Zahabi Imam Zuhri a can ma bayani wannan sakata kin yace gwalgwadan mai da washi ta kake nan ma ta inganta ga matsayinta kun ba ta inganci kuma a ruwaya ba a ce ba ka tafi ta kan tafarta ba ba an bai da alaka ta kun ka ya ba ka yi karanta ba kai ka almaji ba karanta yayi ka ce an ce kaza yi ba ka iya ba san kuskure a takaice shuru bayan fatiha shuru ba da inganci bangaren sanar hadisi to inda ya inganta shuru bayan karatu gaba daya ka karatu gaba daya to shi ma wannan shurukin shine da yace rawu Abu Dawud al-Hakim sahawu yace wa hadhihi sakata adaruha qaddara ibn Qayyim wa ghairihi bi qadar ma taradu ilay nafsu ita ma wannan shurukin da ake ta bayan karatu gaba daya ba doguwa bace yace kurin gwalagwada yanda mutum zai mai da lanwashi kurin ke da guntuwa ce ya shi kamar kamar kamar ka ce wadda tsaro da dali kun ka dan kayan kun ka ruku ke dan shiru ne kurin kamar gwalagwadan mai da lanwashi ce kurin kenan ba shiru bace ba wata za a yi doguwa hawo ne karatun fatiha cikin magana to nan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata in ya kare ba kana kare wumka hadu kurin fa za ka mazo da baka fargab kurin kana fargab kana waduwa a fargab dan kuma ka ce Allahu akbar shi magana kenan kai dan shuru gwalagwadan mai da numfashi sai kai rukuyi shine muna wannan sunna kin kuma yace summa rafa'a yadayhi in ya kare karatun gaba daya ba za a barta ka zo da baka fargab kuma sai daga hannu kayan rukuyi ya daga hannu على الوجوه المتقدمة في تكلمة الافتتاح sai daga hannu a hanyoyi suka gabata a baya ya ga maka kaifiya ta daga hannu a shiga sallah wajen bude sallah ko mun yi iri uku ko haka daidai ka fada daidai tsakiya da daidai kunnuwa kenan haka haka haka eh kuma bayani cewa masu magana da aka ce za a ce haduwa haduwa mai kibari haduwa shi dabara ba kote bane ba ba jan bace ba haduwa haduwa udine haduwa mai kibari duk wani abun akwai wanda ya haka wai ya ware hannu haka wai haduwa ta wata wara ai abin da ya hana gaba kawai daga kun fasini an fasini haduwa ba gud ba ba giri bane ba haduwa mata mai kibari haka udine haka in Allahu akbar ko Allahu akbar amma ba haka bane ba za ka bi da hannu kaban kai akwai masu haka sai kenan da yanzu ya karantar da mu in aka kare karatu aka dan shuru gwalgwadon mai da lanwashi sai a daga hannu kuma a yi kabbara ita wa kabbara wa raka sai kabbara sai rufu shi ne kabbara wa raka wa amara bihima almusu salata annabi wannan a tsare karatun a yi shuru a yi kambara a daga hannu a yi kambara a yi rukuni haka yi mutum mummunan sallar shi da haka da annabi ya ce mishi innaha la tatimu salatu la tatimu salatu salatu ahadukum la tatimu salatu ahadukum hatta yusbiga alwudu'a kama amara Allah zuwa karshe yace domin annabi ya ce mishi sallar mutum ba ta cika sallar ɗayan ba ta cika sai ya kyautata arwalla kamar yadda Allah ya umarni cika arwalla sun mai kabiru Allah wa hamdu wa mujidu kuma ya kabbara girma Allah ya ba Allah ya goje ma Allah ya girma Allah wa ya karama ta sabon Qur'ani kamar ya ma magana kamar da wani sabta kenan kun daga cikin ta wa ya karama ta sabon Qur'ani kuma nan ka tayi bata bata cika sai an samu haka nan an kabbara an goje ma Allah ya ba Allah girma Allah wa ya karama ta sabon Qur'ani mimma alamahullah wa azina lahu fi ya karanta abin da ya saka na Qur'ani abin da ya iya na Qur'ani abin da ya iya ya mai sauki ya karanta cikin abin da Allah ya saka shi sun mai kabbir bayan ya karatu ce so he ya kabbara wa yarka ya yi rukuni wa ya da ya dai ala rukubatai sai ya dora tahin hannun shi hannun shi guda biyu sai ya dora akan gwiwa ya rike gwiwa ta su hatta ta tama inda mafasilu wata starfi zuwa ƙashen hadisi har ko ta gaba ta nutsu na ce ɗora gwiwa eh tun da muna sufa sallar da ɗauke kamar ake da abin ke ciki ma'ana gwiwar za ka ɗora a hannun gwiwar da na ɗauke gwiwa mai istirka al-istirka bayan da abin da yake ko rukuyi na kai ko nutsuwa kai ka dan jima kai dam a tabbatar kana wani abu gashi nan ba kai ba sako ba tsarin nutsuwa istirka in kai rukuyi ko su da kai ka dan jima baka wani motsi baka wani na kawai zai rukuyi amma iya dan girgirwa a kristo kan sai kenan a annabi ke ce kenan ka yi dora na kan gwiwa hannunka ka samu nutsuwa gababuwanka su nutsu a takaice kenan zuwa ƙarshen hadisi wannan yanzu ga yanda ake ruku'i sifatar ruku'i to yaya ne siffar ruku'i ya ce wa kan sallallahu alaihi wasallam ya daɓa kafe ala rukubatai annabi sallallahu yana dora tahin hannun shi akan gwiwa guda biyu wa kana ya amurhum bi zalik ya musu umarni da yin haka wannan ya gabata baya eh ka iya musu umarni su dora hannuwansu akan gwiwoyinsu wa amara bi aidan al musi salata annabi kuma ya umarni mun sallah afi ibn khallal wala ibn rafi wannan sahaba annabi ya umarni da yin haka nan kamar mar alifan kamar da huce da zu nan bayan baya bayan mai magana wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alayhima annabi iya tabbatar da hannun shi guda biyu akan guyoyin shi kaman ya kama ya damke su ya damke su kaman kama take damke guyoyin kenan kaman ya damke guyoyin da shi kama take ne ke ba akwai ka dora ka ya ba musa yanzu ka dora hannu haka to ba dora hannu kake ba kama take damke kenan damke ya guyoyin ki akwai ba dora ka kace ya dora kuna a dora ke damke rike su sai ka annu qabidu bi alayma kaman ya damki an guyu na shi guda biyu wa kana yufarriju baina asabi to in ya damke da yake haka kama ba haka ya tsagame a iya bude ya tsotsin dan ya kama guyu gaba daya iya bude ya tsotsin dan ya damki guyu gaba daya shi wa kana yufarriju baina asabi iya budewa tsakanin ya tsotsin shi hannu wa amara bi musul salata annahu kuma ya umarni bi mimun salata yin haka ce faqala yake ce mishi idza raka'ata nabi ce ga mishi iya koyi mazalla in za ka yi rukuyi ko kai rukuyi fa da'ra hatayk ala rukbatayk ka dora tahin hannunka rahakin manara kuma abu da zai fi huta haka ke dogara aka aka takaf zama raha kenan ka dora tahin hannunka guda biyu ala rukbatayka akan guyoyinka guda biyu kenan tahin hannun akan gwiwa saura sai su kama su suriki kuma ya tsotsi amma tahin akan gwiwa kuma sauran yake damɗe gwiwa ya tsotsi kira sauran ya tashi a damɗe gwiwa ya ce su mamkus hatta ya ahuta kullu uduwin ma'akaza in kai ruku'in ka ɗaura tahin akan gwiwa ka damɗe gwiwa ka ka buɗe tsakanin yatsotsin hannuwanka ka gama sauri guda haka ka buɗe su ɗan ware su su mamkus kaɗan jima daga samun nutsuwa hatta ya aku kullum udun a kowace gaba ta tsaya a wurinta don ta san ta je wuri kaza ta nutsu gana ke wa kana yujafi wa yunajji mirfaqai an jambahi ba ko yunahi murfakai an jambayi duk ɗaya ne da maganar da yana budewa iya budewa ya nisantar da ta mana gwiwar hannun shi gwiwar hannun shi iya nesa da ita an jambayi da haƙarƙarin shi kenan bai yin ruku'i kayi ruku'i kuma gwiwar hannunka a jikinka a tana nesa kenan iya budewa mana kenan in yanzu ruku'in kenan yana budewa zai haka budewa idan iya bude gwiwar hannu ba ta gama ba ta shiga kenan har haka garin shi kenan ya ce wa kana izaraka basata zaharau wa sauwahu in yi rukunin kuma yana shumo da gadon bayan shi ya daidaita shi liba daidai ya ce hatta lausabba alaihi ma'a lastaqar inda zaka zuba ruwa a gadan bayan shi to ruwan ba zai zube ba misali kenan mutun ya duka ya ruku ya wani daidai misali haka haka ya zube ya ce inda za ka zuba ruwa to amma ka sa abu matsala akwai mai sauran mai shi wani bai yi wa yana ga wani dan uwa ya ga wani limamu a nan ana sallah na ga aika bane cewa wani ya ga wani iya sallah iya tokarawa a ringa mai mai ya ga magana ta ga wani ya sallah bai rukuyi da kyau ta ce wani wallahi a wani ce maka nasiha an kai rukuyi baka daidaita wadda ba ka bai ita mana bai shin bana shin ba shi ya haka shin ba shi bai haka Allah yi kun ka shin ba haka yake ko ita ce kashin bana ba ne ta kuma ta bana shi kashin bana akwai wani doro cin kashin bayan shi ga wanda ruwa ce wani kuma kashin ne ya tauri ni haka bai iya maki bai iya gwada wanda mutum ya bakin yawashi mutum ya bakin yawashi ko da kashin ya tauri kai kokarin da yin baki kokarin ka dai ka dande da takurin kuma ga mutum ka ka sai in zarge shi ya ba ku dalili haka mai nasiya eh kenan haka kamata ce wa kana idza raka'a basata zaharahu in ya ruku yana shinwa daga dan bayan shi wa sawahu ya daidaita shi hatta law sabba alayhi ma lastaqarra inda za a zuba ruwa da ruwan ma'ana ba zai zube ba da ya tabbata wurin shi yace wa qala wa qala annabi ce wa qala masu salatu annabi ga mai munin sallah yace mishi fa idza raka'ata فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك النبي ce mishi in kai rukuyi faj'al rahatak ka sanya tahin hannunka biyu ala rukubatayka akan guyoyinka wa mudud zahraka ka meke gadan bayanka wa makkin rukuka ka tabbata a rukun kai ka dan jima kin a rukun kai wa kana la subra asaw la subra asaw wala kana annabi cikin abin da yake salle shi baya daga kai mana bai sunkuyawa kuma baya dagawa kenan bai daga kai kuma bai mana bai sunkuya kasa kenan bai haka kuma bai haka kenan daidai yake eh yace kenan larafa kenan bai daga kai sama kuma bai sunkuya kenan bai daga kai sama kuma bai sunkuya kasa da yawa daidai yake mishi wa kana la yace walakin bayna zalim kenan tsaka tsakiya bai daga kai bai sunkuyawa tsaka tsakiya yan wannan ganin kamata mu tsaya akwai cikin uwa masu da'awa akwai shek ibrahim musa na gombe ana ce mai kama albani ta albani kura kuna albani kura kuna shi ma ce albani ne a albanin gombe daban akwai albanin gombe ta gombe daban akwai albanin kure albanin kure ba albanin kure shi ma daga wani wazi ya taɓa ya wazi a nan da arman girman sau ya zo ya wazi ma ba Allah jiya cikin dare wasu suka shi gidan shi kasu 'yan ta'adda Allah sa kwanan shi ya ƙari Allah maghfir lahu warham warhamna ba'da wa fa an wa kun zuwa sun dakhala wa adda ta cikin addu'a Allah gafarta mishi a daren jiya abin wa kana ta cikin kuma Allah bayyana shi hakuri Allah sa lokacin ina jan baya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله شي ما أبن بيكي أما أكو ألبان قمت نشهر دبك شي ما أما أبن بيكي أما الألبان قمت ألبان قولي كنا ندك مكان أكو ألبان قمت دبا شي ما ندك أبان كان ألبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته